ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو قوة رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da hudu ga watan hudu a gregorian kalanda dubu biyu da goma da ashirin da biyu a don ci gaba da darasinmu na tarjamar ma'anonin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti da ke nan cikin fadar jihar Gombe a anguwar Bolari a kan titin mai tama Yusuf Sile Street. Muna addu'a Allah maɗaukakin sarki sa albarka da alheri a rayuwarmu. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan dai har yanzu a farkon sura ta hamsin da shida mai ɗauke da ayoyi casa'in da shida. Suratul waƙi'a kuma alaramma zai sake karanto mana wannan ja na farko sannan mu karasa wasu bayanai wala Allah idan lokaci ya bar mu kuma sai mu dora a gaba Allah rama mai Allah ya ce
إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خالقة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا na فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة na والسابقون السابقون أولئك المقربون Allahumma ja'alna minhum في جنات النعيم
kamar yadda jiya muka yi bayani dangane da wasu ayoyi da suke da alaka da wannan magana da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauko a farkon wannan sura wanda Allah yake ishara zuwa ga firgici da razani da tashin hankalin wannan rana mai girma wannan rana wanda babu wani wanda yake ainihin wato mai imani face yana tsoro da firgici wajen zuwanta wannan rana wanda ita ne ranar da za a yi rabo na adalci ranar da za a bambance tsakanin mutanen banza da na kirki ranar da imanin mutum zai masa amfani idan ya yi imani a nan ranar da wanda sai a ranar ne zai imani to ba abin da wannan imani zai tsinana masa wannan rana saboda muhimmancinta muka ce ya kamata mu ɗan yi yawo mu sake duba wasu ayoyi ba waɗannan ba wanda suke ƙara bayyana mana irin yadda Allah maɗaukakin sarki ke nuna mana hatsari da tashin hankalin wannan rana ga wanda bai mata tattali da tanadi ba alarma a cikin suratu shura Allah ya ce Allahu allazi anzala alkitaba bil haqq Mm. na'am يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها Mm.
والذين آمنوا مشركون منها ويعلمون أنها الحق Mm.
ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul shura ya ce Allahu allazi anzala alkitaba bil haqqi Allah shine wanda ya sauke littafi da gaskiya littafin nan imma ya zama inzila imma ya zama attaura imma ya zama ainihin wato zabura imma ya zama suhufi ibrahima wa musa imma kuma ya zama alqur'ani ko dai wannan littafi ne to Allah madaukakin sarki ya saukar da shi da gaskiya ba da ƙarya ba wa bil haqqi wa bil haqqi an- an nuzzilahu mm. Allah ya ce wa bil haqqi anzalnahu da gaskiya muka saukar da shi wannan littafi wa bil haqqi nazala yadda kuma muka saukar da shi da gaskiya to haka kuma shi ma ya sauka da gaskiya sai Allah ya ce wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira ba mu turo ka ba face ka zamanto mai albishir da kuma gargadi ga waɗanda ainihin wato suka zamanto kangararrun bayi ka yi bishara ga wanda suka yi imani sannan kuma ka yi gargaɗi da kangararru har ma wanda suka yi imanin su ma a sake jan hankalinsu su doge su jajirce su tsaya tsayin daka akan imaninsu da haka yi ce Allahu allazi anzala alkitaba bil haqq Allah shi ne wanda ya saukar da littafi da gaskiya wal mizan kuma ya saukar da shi da awu na adalci awu na gaskiya babu ainihin wato cuta ko cutarwa abinda duk ka gani a cikin alkur'ani Allah bai yi nufin ya zalunci wani ko ya cuci wani da wannan abin ba haka duk abin da ka gani a cikin littafi to Allah madaukakin sarki ya saukar da shi da adalci da gaskiya da kuma ma'auni na gaskiya sai Allah ya ce wa ma yudrika me ya sanar da kai wa ya sanar da kai la'alla sa'ata takunu qariba me yiwuwa alkiyama ta zamanto tana kusa ma'ana wannan rana da muke magana a kanta karka ji cewa ko tana nesa ne tun zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama allah yake ce masa ta kusa shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da wani abu wannan bayan hijira ma kenan ba wai lokacin haihuwarsa ba to tun lokacin ake ce masa ta kusa Allah ya ce to wa ya sanar da kai tana kusa wa ya sanar da kai yanzu nan idan muka tashe ta babu mamaki wa ya sanar da kai yanzu nan bai wuce awanni ko kwanaki ko satuttuka ya rage mata ba kuma yudrika la'alla sa'ata taqulu qariba sai Allah ya ce yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna amma waɗanda ba su da imani suna gaggauto wa kansu wannan rana suna cewa in an ga dama a tada ita in an ga dama a rugunsu mota in an ga dama a wargaza in an ga dama a tarwatsa kowa ya watsi saboda me ba su yi imani da ita ba ba san bala'in da ke cikinta ba yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha amma Allah ya ce walladhina amanu mushfiquna minha waɗanda suke da imani to su kuma suna cikin firgici da razani da tashin hankali dangane da wannan rana din an gane magana da kyau ko masu imani idan ana musu magana kiyama hankalinsu tashi yake masu imani in ana musu maganar Allah hankalinsu tashi yake masu imani in ana gaya musu abubuwan da ya shafi alkiyama da azaba ba sa samun nutsuwa saboda me yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha amma walladhina amanu mushfiquna minha suna cikin tashin hankali da tsorata da firgita da razana dangane da wannan rana wannan mai imani kenan sai Allah maɗaukakin sarki ya ce a wa ya'lamuna anna al sannan su masu imani sun san wannan alkiyama gaskiya ce Allah ya ce ala innal ladhina yumaruna fi sa- fi sa'ati saurara dai wallahi waɗanda zaka ga suna cikin shakka da kokonto suna cikin mirya wato ba su sakankance da za a tashi alkiyama ba ba su sakankance da cewa wannan rana tana zuwa ba Allah ya ce lafi dalalin ba'idin waɗannan suna cikin bata wanda yake mai nisan gaske Allah ka ƙara mana imani da Allah ka ƙara mana imani da kiyama ka ƙara mana imani da dukkanin abin da zai faru a ranar tashin alkiyama saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce mu yi hankali kar mu mamaki wannan rana ta zamanto tana kusa kuma masu imani sun yarda sun sakankance suna jiran afkuwarta amma marasa imani daga cikin mutane da waɗanda suke mutanen banza da munafukai su suke wannan maganan ƙarya ne ba gaskiya bane ba ba su yarda da ita ba to wallahi duk mutumin da baya kai hankalinsa zuwa ga kiyama ana tsorata masa shiga layin munafukai shiga layin marasa aƙida ingantatta shiga layin waɗanda ba su yadda da ita ba su yi imani da ita ba kuma fa'idar yin imani da za ta zo fa'idar yin imani da za ta afku fa'idar yin imani da yarda da cewa akwai wata rana da mai kama da irin wannan rana za ta zo yarda da haka abin da zai taimaka maka shine gyara aikinka da kuma nisantar aikin sabo za ga duk mutumin da bai yarda da kiyama ba ima dai ya yarda da ita a baki amma zuciyarsa bata yarda ba za ga bai cika son gyara aikin shi ba amma wanda ya yarda da za a yi kiyama wanda ya yarda da za a yi tashin kiyama za ka ga cewa baya wasa wajen gyara aikin shi kana taba shi sai ya ce ina lahira wallahi nake gudu idan ka ce wane ya naga kana takarar ya naga baka son aikin banza baka son kaza ce wallahi lahira ta nake tunawa ban san yadda zan fuskanci gaban Allah ba to wannan shine fa'idar yarda da kiyama za ta taimaka ma wajen ka gyara aikinka ya zamanto baka da matsala amma idan kana da raunin imani da ita babu wani ma habba wa dabba da zai zo a cikin rayuwarka wanda baka an tayo shi ba amma in ka yadda za a tahi kiyama za ka yadda akwai hisabi za ka yadda akwai wata ko aljanna za ka yadda Allah zai tsaye da mutane gaba gare shi ya musu hisabi akan ayyukansu wannan zai baka dama da fa'idar gyara aikinka da nisantar ayyukan sako Allah ka ba mu ikon gyarawa alarma Allah ya maɗaukakin sarki ya sake cewa a cikin suratul ahzabi yas'alukan nasu anis sa'a يسألك الناس عن الساعة mm.
قل إنما علمها عند الله mm.
وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا mm.
إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا mm.
خالدين فيها أبدا mm.
لا يجدون وليا ولا نصيرا Allah maɗaukakin sarki ya ce تقلب وجوههم في النار يقولون يا ويلنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا na'am وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا
ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا Allah ya ce yas'alukan nasu an sa'a mutane suna tambayar ka dangane da kiyama dangane da yaushe za a rugunsuma yaushe ne kowa zai kama hanya zuwa tafiya gare ta mutane suna tambayar manzon Allah saboda tashin hankalin da ke kiyama ya sa mutane suka dinga tambayar manzon Allah yaushe ne ita kowa so yake ya ji yaushe ne ya za a yi kuma me zai faru a ranar me yasa ko kai ne kana tsammanin gobe za a shiga kotu an kai ka kara haka ne ko ba haka ba to ai kana sa ran kaga goben nan ta zo in an zo alkali wannan hukunci zai yanke ba haka bane kana ta tunani me zai faru to ka yarda cewa ka yi ba daidai ba kuma ka yarda lalle hukuncin da zai biyo baya fa ba zai yi daɗi ba to haka mutumin da ya yi imani da kiyama kullum tambaya yake to yaushe za ta faru ne kuma idan ta zo ta faru me zai faru in ta faru me matsayina me matsayinka me matsayinsu me matsayin kowa yasa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam motsi kaɗan sai su ce wa manzon Allah mata sa'a yaushe ne tashin alkiyama har ma akwai hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wani ya tambayi manzon Allah mata sa'a ya rasulullahi yaushe ne kiyama yaushe ne alkiyama sai ce mal mas'ulu an habi a'lama min as-sa'il wanda kake tambaya bai fi ka kai da kake tambayar sani ba sai ce to menene alamominta sai ce an talidal amatu rabbataha zaka ga baiwa ta haifi uwar gijiyarta ko wa an tara al-huffata al-urata al-alata ri'a ash-sha yatatawaluna fil bunyani za a ga talakawa huntaye masu yawo ba takalmi waɗanda suke yawo ko tufafi babu a jikinsu amma sun shigo gari sun yi kuɗi har ma suna gasar gina ginan gidaje masu tsayi ya ta tsawa nuna filguniya an gane magana da kyau ku manzo Allah ya gaya masa kaɗan daga cikin alamominta idan har ta zo faruwa wanda suna daga cikin alamata sa'a a sugura wanda wala Allah cikin karatu can gaba za mu ƙara taɓo waɗannan ɓangarorin kuma da haka Allah ya ce yas'alukan nasu anin sa'a Allah ya ce qul inna ma ilmuha indallahi sani dai cewa sanin yaushe za ta faru yana gurin wa yana gurin Allah ba wanda ya san yaushe kiyama za ta tashi kuma wannan yana daga cikin ni'ima fa da Allah ya mana domin na rantse da Allah idan ka san ranar da kiyama za ta tashi to kafin kiyama ta tashi kai kiyamar ka ta tashi ina fata an fahimci magana idan ka san ranar da za a mutu za ka mutu to kafin ranar ta zo ka mutu domin mutuwa kala biyu ne akwai mutuwar tsaye akwai mutuwar zarare ko ba haka bane aka fara ka fara fijewa kana rankwalewa kana mokadewa kana lalacewa ka kasa cin abinci ka kasa motsi ruwan jikinka duk ya tsiyaye ya matse gaba daya ka kwanta ka kasa bacci jama'a dan Allah da ranka ko ka mutu ka mutu billahi la ilaha illa huwa mutuwar tsaye to kafin babbar ta zo shi yasa sai Allah ya ɓoye ranar mutuwar mutum kuma ya ɓoye ranar kiyama saboda in aka bayyana su to ba wanda zai iya cin abinci wallahi ba za ka iya cin abinci mai kyau ba shi yasa dabbobi fa ku duba ku ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace firgita da zaka ga awaki suna yi kullum ko diran juma'a yana da alaka da sun san juma'an nan tana daga cikin ranakun da Allah ya ce zai iya tashin kiyama a cikinta ta da haka dabbobin gidanku da a ƙauye wallashi haka ne kuna kwanta a cikin ɗaki dabbobin nan suna ɗaure ba wai suna sake ba sai dai ka diridi kawai suna ƙoƙarin tsinkewa daga abin nan ɗinsu kuma ka leƙo ka ga ba kura ba kare ba komai a kusa da su firgici ne da razani na alkiyama a wutar waya aka nuna cewa suna jin azabar wanda ake wa azaba ne a cikin kabari idan ya ihu ya yi ƙaƙaji sai ya firgita su saboda su kaɗai suke iya jin wannan kukan Allah bai bayyana mana mu dinga jin kukan kafirai a cikin makabarta ba domin wallahi idan Allah ya fito da kukan arna a makabarta jama'a wallahi ba za mu iya rayuwa ba mutum zai dinga jin to shi ma fa kawar kawar jiransa ake yi ina fata an fahimta Allah kana tunanin to wancan shi ma wani yana ta yana shan duka to mu ma dai ko dai yaya dai wallahi ba za ka iya samun nutsuwa ba da haka sai Allah ya ɓoye waɗannan abubuwa saboda mu zauna to amma wannan kuma ya haifar da wani abu kuma shine sakankancewar wasu waɗanda ba su da imani wala Allah inda a ce an ɗan bayyana wani abu to wala Allah wani ba zai ba zai kangare ba to amma ina tunda Allah haka ya tsara cikin mulkinsa cikin iyawarsa sai dai ya bada labari amma ba za a bayyana abin a zahiri ba imanin ka kadai zai sa ka gyara aikinka zai sa ka yi abin da ya dace an gane magana da kyau ko saboda haka Allah madaukakin sarki yace qul inna ma ilmuha inda Allahi sai ce wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba wa ya sanar da kai dai har ilau kaga anan ma sai a cikin suratul shura can ya sake cewa wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba haka anan ma cikin suratul ahzab yace wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba wa ya sanar da kai ta iya yiwa wannan kiyamar ta zamanto tana kusa sai Allah ya ce inna Allaha la'anal kafirina Allah ya tsine wa kafirai albarka wa addalahum sa'ira kuma ya tattara musu wutar sa'ira Allah ka raba mu da wutar sa'ira Allah ka nesanta mu daga tsinuwarka daga la'anarka ya Allah Allah madaukakin sarki ka sa mu cika da imani Allah ma Allah ya sake cewa iktaraban lin nasi hisabuhum الله
نعم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون مم.
ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ما دليلي لا يجرون قلوبهم نعم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم نعم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون Allah ya ce iqtaraba lin-nasi hisabuhum hisabun mutane fa yayi dab da su yaman nan da ake magana karka dauka tana nesa ta kusa tana dab inji Allah subhanahu wata'ala amma matsalar wa hum fi gaflatin mutane suna cikin gafala ko ba haka bane jama'a yanzu dan Allah in ka kalli yadda mutane suke rayuwa suna faɗake da kiyama ko sun gafala wallahi mutane da yawa sun gafala jama'a 'yan kasuwa sun gafala suna ta aikata barna a cikin kasuwancinsu saboda ba sa tunanin kiyama haka ne ko ba haka ba ma'aikatan gwamnati sun gafala ba sa tunanin lahira suna abin da suka ga dama a cikin aikinsu a da ofisoshinsu matasa masu ainihin wato jini a jika sun gafala sun rafkana abin da suka ga dama suke aikatawa a cikin mujtama a cikin society saboda me saboda sun gafala daga cewa za a tashi alkiyama sun rafkana harkar gaban su kawai suke yi me zina yana yi me tace yana yi me shan sholi yana yi me cin kashin kadangare yana yi ko ba haka bane jama'a har da masu cin kashin kadangare da masu shinshina shadda saboda ya laluba ya ji ba ɗari biyu a nan ya laluba ya ji to akwai ta kyauta da haka sai ya je shaddar gidansu kawai sai ya buɗe kan Allah ya wadar naka ya lalace wallahi malam kawai sai ya buɗe kan sai ya danna kan shi a ciki ya yi minti biyar ya yi gwam tukunna in ya ɗago kai ya kalle ka wallahi za ka ɗauka an sa ɓera ne a buta aka girgiza shi idan sai ya yi wurja wurja billahi lazi ya yi marisa ya sha kafsu dan Allah wannan ya yarda za a tashi kiyama jama'a bai gafala ba eh masu ayyukan asha da Allah wadarai suna nan sun gafala suna ta aikatawa saboda ba sa waiwaitar kiyama yan mata suna rawar tiktok suna abin nan ɗin facebook suna video clips suna rawar kaɗa duwawu da nununa suna bayyana wa duniya tsaraici wa hum fi gaflatin mu'riduna saboda sun gafala daga kiyama sun kau da kai daga barinta na rantse da Allah duk yarinyar da take tunanin kiyama za ta tashi tana tunanin akwai yiwuwar nan da minti talatin ta ji ta a kabari akwai yiwuwar nan da awa biyu ta ji mala'iku na mata tambayoyi ba za ta zo ta buɗe tsaraicinta tana bayyana wa duniya ba haka ne ko ba haka ba duk matashin da bai gafala daga kiyama ba bai rafkana daga tashin kiyama ba babu yadda za a yi yaje ya kwanta wani namiji dan uwansa ya hau kansa babu shi ba yadda za a yi yaje yana marisa ba yadda za a yi ya dinga saran mutane kamar itatuwan jeji wanda duk ya yadda kiyama za ta tashi kuma waye da bai gafala ba bai rafkana ba yana faɗake da kiyama wallahi ba zai dinga yawo yana shara a anguwanni ba ana kwace wayoyin mutane ana dukansu ana sara su kamar itatuwan wanka wallahi wanda ba a gafale yake daga kiyama ba babu yadda za a iya aikata wannan duk shugaban da bai gafala ba ba yadda za a iya bari ana kashe bayan Allah amma baya ɗaukar matakin da ya dace haka ne ko ba haka ba wanda yake jin cewa Allah zai zo ranar tashin alkiyama ya tada wanda aka kashe ya ci kwalar wanda ya kashe shi ya ce ya rabbi sal hadha lima qatalani kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama babu yadda za a ya dauki adda ko gariyo ko bindiga ya harba wani ko ya kashe wani yan kidnapping da ba su yadda da kiyama ba ba su yadda za a tafi kiyama ba idan ma sun yadda sun yi imani amma sun gafala sun rafkana wallahi ba dan gafalar da suka yi daga kiyama ba da tashinta ba yadda za a yi su dinga kama mutane suna shiga jeji da su ba yadda za a yi su dinga yi wa matan mutane fyaɗe ba da za a yi su kama mutum guda ɗaya su ce suna neman miliyan ɗari a gurin family shi saboda me saboda sun san Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam lita'kulu fariqan min amwali nas bil ithmi wa antum ta'lamuna Allah ya hana ka ci dukiyar dan uwanka da barna ka ritsa shi a wani lungu ka ce sai ya biya ma bukata sannan ka sake shi Allah ya hana wannan na rantse da Allah duk mutumin da ya yadda da wannan rugun tsumin da yake fuskantar mu babu wanda zai zo yana aikata irin waɗannan abubuwa saboda haka Allah ya ce ikata raba linnasi hisabu hisabun mutane yana dab da su amma wa hum fi gaflatin sun gafala mu'riduna sun kauda kai daga barin wannan sun kauda kai wa hum fi gaflatin mu'riduna Allah ya ce ma ya'tihim min zikirin min rabbihim muhdathin babu yadda za a yi wani gargadi sabo ya zo musu daga gurin ubangijinsu illa stama'uhu face suna sauraron wannan gargaɗin wa hum yal'abuna amma suna wargi aya ne ake karanta mishi hadisin manzan Allah ne ake karanta mishi amma wallahi zuciyarsa bata gurin wannan aya wallahi hadisin annabi baya dukan kirjin shi saboda me saboda ya gafala lahiyatan qulubuhum zukatansu sun rafkana ma ya'tihim min zikirin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abuna fate suna sauraron sa wa ainihin wato suna cikin rafkanuwa saboda lahiyatan qulubuhum sukatan su sun watsar da Allah sun watsar da kiyama sun watsar da hadisan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda ya fadakar da mu dangane da wannan dan uwa kowa ya je duba aikin sa ya duba tambelen da yake wa Allah wallahi ya dauki matakin gyara wannan maganar wannan maganar kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari dangane da arzikin mu وفي السماء رزقكم على رمى سيتمي Allah ya ce wa fi sama'i a sama ne rizikukum arzikinku yake wa ma tu'aduna da kuma abin da aka yi muku alkawari na rahama aljanna a sama take yan uwa dan haka wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adu sai Allah ya ce fa wa rabbis sama'i wal ardi na rantse da ubangijin sammai da kasai ka duba Allah fa ko ya rantse ko bai rantse ba maganar sa gaskiya ce Allah baya ƙarya da ma Allah baya wargi ko wasa ko shega ko zolaya in abu Allah ya daga gurin Allah yake gaskiyar gaskiyar gaskiya ce amma Allah san da ya rantse ya ce fa wa rabbis sama'i wal ardi na rantse da ubangijin sammai da kasai innahu la haqqun duk abin da kuka ji mun faɗa a cikin alqur'ani gaskiya ne misla ma annakum tantiquna kamar yadda kuka yadda ku ne kuke furuci ba wasu ba in kana magana ka yarda kai kake magana ba wani ne ya ari bakin ka yake magana ba ko to yadda ka yarda da haka Allah ya ce to ka yarda duk abin da ka ji na faɗa wallahi tallahi babu ƙarya a ciki gaskiya ne innahu la haqqun mithla ma annakum tantiquna saboda haka ya ku ƴan uwana masu albarka Allah madaukakin sarki yace mutane sun rafkana sun gafala dangane da wannan rana Allah ka datar da mu cikin suratul qamar alarama alarama Allah ya sake cewa na'am
القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر نعم وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقيم يا إساء الرمى Allah ya ce iqtaraba lin-nasi hisabuhum iqtarabatin sa'atu wa inshaqqa al-qamar iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar al-qiyama ta kusa domin ga wata ya tsagi tun zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma Allah ya ce wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir in suka ga aya sai su kauda kai sai su ai wannan sihiri ne kawai kafiri kafiri ba kyau jama'a aya ce fa za a nuna masa alama ce ta yarda da Allah amma sai ta sihiri ne duk wanda ba da imani fa babu yadda za ka yi da shi idan Allah ya kwashe zaƙin imani daga zuciyar bawa to lamari ya ɓaci an gane maganar da kyau ko hadisi ya tabbata daga abdullahi dan umar Allah ya haɗa mu da abdullahi dan umar a jannatul firdausi yake cewa ya ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana cewa man sarrahu an yanzura ila yawmil qiyama wanda di yake so ya ga ranar tashin alkiyama ra'ayi wa ainin in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda yake so ya ga tashin kiyama ra'ayi wa ainin ganin idanu ƙuru da muzu ya ganta ƙarara fal ya ƙara idan shamsu kuwirat annabi muhammadu ya ce ya karanta idan shamsu kuwirat wanda jiya mun yi bayani akan ta'alar ramma an gane magana da kyau ko idan kana so ka ga kiyama ruwa ruwa kana so ka ga kamar an tashe ta ana wa mutane hisabi annabi muhammadu ya ce karanta idan shamsu kuwirat suratu takwir kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa idan sama'un fatarat kuma ka karanta idan sama'un fatarat suratul infitar abdullahi dan umar ya rawaito wannan hadisi wa idza sama'un shaqqat manzo Allah yace ka ƙara karanta kuma idza sama'un shaqqat waɗannan surorin guda uku annabi Muhammad yace in kana so ka ga ga ka a filin kiyama kamar an tashe ta man sarrahu an yanzura ila yawmil qiyamati ra'ayu aynin falyaqra bi idza shamsu kuwirat ya karanta idza shamsu kuwirat wanda duk yake so ya ga kiyama da idanunsa karara don haka dan Allah ko tarjamar malam abubakar mahamud gumi ka je ka ɗauka ka bi waɗannan surorin guda uku ka ji mai cece kiyama ko tafsirin dr sani umar rijiyar lemo da ya yi wanda ya fassara shi da hausa mujalladi kusan shida ka je ka neme shi ka dinga bin waɗannan ayoyi da waɗannan surori kana karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce lalle zaka ga kiyama da idanunka karara wannan hadisi imamu turmidi ya rawaito shi al-Imam al-Albani ya tabbatar da ingancin sa a cikin silsilatul ahadith sahiha Allah madaukakin sarki ya hada mu da su a aljanna saboda haka ya ku yan uwa wannan kaɗan ne wallahi so mun taɓa ne ru'usul aqlam ne muka taɓo dangane da wannan rana a cikin waɗannan kwanaki uku da muka yi wanda wallahi in muka ce tafsirin mu na bana gaba ɗaya akan kiyama zai kare wallahi tallahi bai ihe mu tafsirin ramadana ba ayoyin ba za su kare ba hadisai kuwa suna nan tili wanda annabi Muhammadu ya yi magana dangane da alkiyama don haka za mu taƙaita akan wannan mu fassara ayoyin kamar yadda Mustapha al'adawi ya kawo su a cikin tafsirinsa sannan kuma sai mu ci gaba da ja na gaba insha Allah da haka da Allah maɗaukakin sarki ya ce idza waqa'atil waqi'a ai ismun min asma'i yawmil qiyama malamai suka ce alwaqi'a dinnan suna ne daga cikin sunayen alkiyama summiyat bidhalika litahaqquqi kauniha wa wujudiha malam Mustapha al'adawi ya ce an sa mata wannan suna ne saboda a tabbatar maka babu abin da zai hana ta faruwa li tahaqquqiha wa wujudiha dan a tabbatar maka akwai kiyama kuma dan a tabbatar maka lalle za ta tashi yasa aka ce idza waqa'at kai kama kama ce kamar ma ta faru gaba daya domin waqa'a fi'li madi ne mansubun ala al-fath wa alamatu nasbihi al-fathatu zahira ala akhiri an gane magana da kyau ko dan haka waqa'at ta ma abku ta gama an gama idza waqa'atil waqi'a an gane magana da kyau ko Allah madaukakin sarki alaramma a cikin suratul haqa yace fa idza nufika fi suri nafhatun wahida فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة mm.
وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة mm. fa yawma idhin waqa'atil waqi'a ya isa alaramma Allah madaukakin sarki yace fa idza nufika fi suri idan muka yi busa a cikin qaho inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka samu ruwaya daga abdullahi dan abbas allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdausi manzon allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kaifa an umu ta ya za a yi in samu nutsuwa da kwanciyar hankali wa sahibul qarnil taqama alƙarna bayan mai kaho mala'ikan da aka wakilta da busar kaho iltaqama alƙarna ya sa kafan a bakinsa wa hana jabahatuhu goshinsa ya yi guru ya zuƙi iska yasma'u mata yi umara fayan fuku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana sauraron yaushe Allah zai ba shi umarni ya buso wannan iska gaba ɗaya duk duniya su mutu gabaki ɗaya annabi ya ce ta ya zan samu nutsuwa annabi ya ce ina sane da mala'ikan busar ƙaho iltaqamal qarna ya lankwami wannan ƙaho a bakin shi wa hana jabahatuhu goshinsa ya yi guru ya ɗame ya ja iska yasma'u yana sauraron mata yi umaru fayanfuku yauhe za a umarce shi ya busa mata yi umara fayanfuku yauhe za a umarce shi ya busa su kansu sahabbai sai suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaifa na fa'alu ya rasulullahi ya rasulullahi ya zamu yi da kanmu idan dai yanzu ka wannan yana bakin mala'ikan yana jiran a bahi dama ya busa kaifa na fa'alu ya rasulallah manzan Allah ya zami ƙala sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce musu ƙulu ku dinga cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku dinga cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu madalla da wakilcin Allah yace ba ku da ba ku da mafita da ta wuce wannan kiyama dai ba za ka hana ta tashi ba hisabi ba za ka hana a yi shi ba in Allah ya kaddara dan wuta ne kai Allah ya tsare ni da ni da ko gabaki daya wallahi baka isa ka hana Allah danna ka a wuta ba don haka maganin abun annabi Muhammad ya ce faqulu hasbunallahu wa ni'mal wakil ku dinga cewa hasbunallahu wa ni'mal ita ce kawai mafita ba ku da mafita da ta wuce wannan don haka daga nan sahabbai suka rike hasbunallahu wa ni'mal wakil yo ashe sai wannan ya nuna hasbunallahu wa ni'mal wakil bayan maganta mas'alolin duniya rikicin duniya tashin hankalin duniya talauci fatara ko rashin kuɗin koko rashin kuɗin kosai rashin kuɗin breakfast rashin kuɗin makaranta damuwa su wane sun sa ma ido ba da idan ma sun sa kafa sun sa baki sun sa hanci ma gaba ɗaya duka hasbunallahu tana maganin su ko to hasbunallahu kuma tana maganin fitinar ranar tashin alkiyama in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka ya ce wa sahabbai abinda za ku dinga cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil madalla da abin nan Allah ya ishe mu madalla da wakilcin Allah subhanahu wa ta'ala da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato gaya musu jama'a rana ce fa da Allah maɗaukakin sarki ya ce yau mana ɗuwis sama a ka tsayi sijilli lil kutubi kama ba da ana awwala halƙin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin na كما بدأنا أول خلق نعيده na وعدا علينا إنا كنا فاعلين Allah ya ce yau mana ɗuwis sama a ka tsayi sijilli lil kutub ranar da za mu naɗe sama ra- irin yadda ake naɗe takarda da rijista a ofis an gama roll call haka ne ko ba haka ba an gama kiran suna sai a naɗe rijista a mai da ita ofis Allah ya ce haka za mu naɗe wannan sama da wannan ƙasan gaba ɗaya yau mana ɗuwis sama ka tsayi sijilli lil kitabi a watar ƙira'a lil kutubi Allah ce kama ba da ana awwala halkin kamar yadda muka fari halitta a karan farko nu'idu ko haka za mu dawo da ita Allah ya ce wa'adan alaina wannan alkawari ne muka ɗauka wa kanmu inna kunna fa'ilina mu ne masu aikatawa ba wani bane inna kunna fa'ilina mu mu ne masu aikatawa kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu inna kunna fa'ilina kamar yadda mu muka kage halitta a lokacin da ba kowa ba wanda ya san yadda muka yi wannan irin ilimi muka yi amfani da shi wajen kirkiro halitta to kamar haka za mu mai da kowa kuma babu shawara kowa ai lokacin da Allah zai yi mu ba wanda ya shawara da shi ai ko ko kuma lokacin da ya kashe mu ma bai shawara da kowa ba ko to kuma lokacin da zai tahe mu zuwa filin tashin alkiyama ne sai an yi magana da shawararka sai an ji ta cewarka sai ka faɗi ra'ayinka Allah ya ce kama bada'ana awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilina yadda muka kage halitta a karan farko ba wanda muka nemi shawara ba wanda ya kawo mana gudunmawa ba wanda ya agaza mana ba wanda ya kawo mana ƙarin ilimi wajen mu kage abin da muka kaga to haka kuma za mu mai da kowa filin tashin alkiyama ba mai taimakon mu ba mai agaza mana ba mai kawo mana gudunmawa ba wanda za mu yi amfani da tarzanolajin sa da sanin ya kamatan sa wannan namu ne kama bada ana awwala halkin nu'idu saboda haka yan uwa wannan rana akwai rana ce wacce take mai tashin hankali rana ce mai firgici dole ne mutum ya shiga taikayinsa dangane da ita a wani guri Allah ya faɗi irin wannan alaramma yace yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار
Allah ya ce yau ma tubaddalu al-ardi ghayra al-ard ranar da mu canza wannan kasar da kake gani ba wacce ka sani din nan ba wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar mutane za su bayyana ga Allah kwaya ɗaya tilo wanda ya gagari kowa al-qahhar marin jayi yarin jayi kowa yawma natsu as-samaa ka tayyi sidilli a yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat Allah ya ce wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim wanda daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ina tsaye sai ga wani daga cikin malaman yahudawa ya zo gurin manzan Allah buɗar bakinsa sai ya ce ya muhammad ya ce faddafa'atuhu dafa'atan kada an yi sura'a min ha ya ce da ya kwala wa annabi kira da irin wannan suna sai na tankaɗe shi tankaɗar da har ya kusa ya faɗi faƙala sai wannan bai hude ya ce wannan sahabi lima da fa'ata ni mene ma ka tankaɗe ni sai ya ce lima tusammihi lima la tusammihi bi rasulillahi dan me yasa ba za ka ce masa ya rasulullahi ba za ka ce masa ya muhammad sai ya ce sammaituhu bima sammahu bihi ahluhu na kira shi ne da sunan da iyayensa ko abin nan ahalinsa mutanen gidansa ‘ya'yansa matansa da sauran shi ya sa ma'ana an saka masa wannan sunan shi yasa na kira shi manzo Allah yana jan haka sai ya ce na'am wannan suna shine sunan da aka yanka rago ko sunan da aka rada min Muhammad sai wannan bai hude ya ce inni sa'ilu na zo da tambayoyi ne amma ina fata za ka amsa min tambayoyi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ayan fa'uka in haddastuka idan na baka labarin tambayar ka na baka amsa za ta amfanar da kai ƙala sai wannan bai hude ya ce kunnuwa na dai suna ji kuma idanuna suna kallo ma'ana idan ka faɗi magana in gaskiya ne zan gane idan ma ba gaskiya ka faɗa min ba zan gane kai dai zan ma tambaya ka ban amsa sai manzo Allah ya ce sal a wata ruwaya aka ce fana kata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi'udin ala yadihi ko fi yadihi sai annabi ya dan yi tono haka da wani itace a hannun shi a ƙasa ya karci ƙasa faƙala sai ce sal ita bayar ka faƙala sai wannan bai hudu ya ce wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ainan nasu yau matu baddalul ardi ghairal ardi wa barazu lillahi alwahid alqahhar ina mutane za su kasance a ranar da Allah zai canja ƙasa ba wannan ƙasar ba kuma za a bayyana a gaban Allah subhanahu wata'ala domin idan aka ce za a naɗa ƙasar nan jama'a kai kanka ya kamata kai tambaya ina muke a lokacin dan duk duniya akan me ake akan ƙasa sai kuma Allah ya ce kiyama in ta tashi zai nada wannan ƙasar zai canja ta da wata ita wannan a nade ta kamar tabarma ne ta yi datti jama'a kai Allah da iko yake yasa in baka san Allah ba akwai aiki wallahi jama'a mu san Allah mu shiga mu fita mu san Allah da irin ayyukan Allah da kudurar Allah da iradarsa da buwayarsa da mulkinsa da tsare-tsarensa da yadda yake gudanar da al'amuransa wannan yana ƙara mana imani da Allah da haka wannan bai hude ya ce zan ma tambaya a watar waya ma cewa yayi babu wanda zai san wannan tambayar da zan maka sai nabi min anbiya illahi sai idan mutum annabi ne daga cikin annabawan Allah don haka amsar da za ka ban ita zai sa in gane lalle kai annabi ne ko ba manzon Allah bane ne sai ta ina mutane suke a lokacin da Allah zai canja wannan kasar ba waccar kasar ba ina mutane suke sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fi zulmatin dunal jisri suna cikin wani duhu a bayan wata gada ina fata an fahimci magana suna cikin wata duhuwa a bayan wata gada to zaka tambaya ka ce to duhuwar da gadar su kuma akan me suke ba ruwanka da wannan tambayar billahi la ilaha illa huwa ina fata an fahimci magana suna cikin wani duhu a bayan wata gada Allah kawai ka amsa Allah ya faɗa haka annabi ya bada labari haka abin yake sai wannan bai ya sake cewa annabi Muhammadu manhum awwalu ijazatar su wane ne za su haura wannan gadar a karan farko sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake ce masa fuqara'ul muhajirina talakawa mutanen makka su za su fara ƙetare wannan gada sai wannan bayahudi ya sake cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama menene abincin da za su fara ci idan sun tsallake zuwa aljanna sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa ziyadatu, ziyadatu kabidin nuni wata hanta ta kifin nun shi za su fara ci sai wannan bai hudu ya ce masa to in sun ci wannan da safe da rana kuma me za a yanka masu ci sai manzan Allah ya ce faurul jannati wato wani sa ne a cikin aljanna kai ni dai ina sha'awar cin sannan billahi da zila ilaha illa wallahi Allah ka ce da mu wannan sa manzan Allah ya ce za a yanka wani sa ne a cikin aljanna a soye musu naman su cinye shi sai wannan bai hudu ya sake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce to bayan sun ci wannan kuma sun ci santar kifin nan me kuma za su ɗora a kansa na sha sai manzan allah ya ce ainun fiha tusamma salsabila wani marmaro ne na ruwa wanda ake kiransa menene salsabil salsabil ya allah ka shayar da mu wannan ruwa salsabil wallahi yanzu da ake dab da shan ruwan nan har na ji na fara haɗe yawo billahi da Allah kai baka ji kwaɗayinsa ba da Allah ina fata an fahimta ainan fiha tusamma salsabila sai wannan behudi ya sake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce to ga wata tambaya wanda ita ne za ta zama wataƙila ta ƙarshe amma ina ƙara tabbatar ma ba mai ba da amsa a kanta idan ba annabi daga cikin annabawa ba ko manzo daga cikin manzanni ya ce ya ake yi ake haihuwar ɗa namiji ko ake haihuwar ƙya mace kaga dai wannan ko likitan likitoci bai isa ya amsa ba ko shugaban doktocin duniya kamar su tambaya akan wannan Allah bai isa ya baka amsa ba in kuma kaga ya bada amsa to satar amsa shi ma yayyo ya ɗauko ta ne daga annabi Muhammadu amma ilimin sa wallahi bai isa ya gane da shi wannan ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan aka samu saduwa tsakanin ɗa namiji da ya mace idan ruwan maniyin ɗa namiji ya fara zuwa suka zo suka haɗu sai a samu ɗa namiji in kuma na ya mace ne fara zuwa sai a samu menene ya mace wannan bai hude da ya gama wannan tambayi sai ya ce kai gaskiya ya manzan Allah ashhadu an la ilaha illa anta ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah da ya juya ya tafi sai annabi Muhammadu ya ce wa sahabbai ya ce kun ga lokacin da ya zo yake wannan tambayoyin suka ce ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa babu amsa ɗaya da na sani ya ce amma yana fara tambayar sai mala'ika ya dinga zuwa min da amsa ina bashi in yayi tambayar sai ya ban amsa sai in bashi ka ahmadu lam yunsha wala huwa yunsha'u nabiyyun bi ghairi alwahyi la yatasarrafu annabin da in ba da wahayi ba baya juyuwa ya ya ku ƴan uwana musulmi annabin da in ba da wahayi ba ba a sarrafa shi لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gane wannan maganar da kyau ko muhalli shahid din mu a hadisin shine maganar da muka ɗauko na maganar kiyama cewa ranar da za a canza wannan ƙasa ba wannan ƙasar ba a ainihin wato shimfiɗa wata daban shine manzan Allah ya ce jama'a a lokacin suna wani cikin wata duhuwa a gefen wata gada da ni da kai ba wanda ya san ina ne wannan gurin sai Allah kawai mai fata Allah ya kai mu a sa'a ai ko a nan duniya ne kaga ana wadaka da wani kaga babu laifinka a ciki ko sai ka ji kana cewa faɗan da ba ruwanka daɗin kallo gare shi ko ba haka bane jama'a saboda kaga ana watangaririya da wani kuma kai ba kes ɗinka a ciki to a kiyama ma haka ake so kaga ana wajaujawa da arna jama'a amma kai kana gefe kana shan kallo Allah ka sa mana daga cikin wanda zamu kalli yadda ake azaba ba waɗanda za a yi wa azaba ba ya Allah Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu cika da imani dan haka subhanahu wata'ala ya faɗa mana a cikin wannan ainihin wato aya yake cewa idan fa idza nufika fi suri nafkhatun wahida idan aka yi busa a cikin kaho busa kwaya daya wa humilatil ardu aka kuma ɗauko ƙasa wal jibalu ko da duwatsu fa dukkata aka dandake su aka nike su aka murje su gaba ɗaya aka ainihin wato daidaita su da junansu yasa wasu ka fassara fasuwiyata ai fa dukkata fasuwiyata aka daidaita su suka zama ɗaya da dutse da ƙasa duk suka zama gari ma'ana an nike su gaba ɗaya an gane magana da kyau ko fa dukkata dakkatan wahida aka dandake su dandaka ɗaya Allah ya ce fa yawma idin waqa'atul waqi'a to a wannan ranar mai afkuwa fata abu kiyama ta tashi jama'a fa yawma idin waqa'atul waqi'a a wannan ranar mai afkuwa ta abu Allah ka kai mu a sa'a laysa liwaqa'atiha kadhiba ay laysa liwuqiha idza arada Allahu kaunaha sarifin yasrifuha wala mani'un ko wala dafi'un yadfa'uha babu wani wanda ya isa idan Allah ya so wannan kiyama ta tashi billahi allazi la ilaha illa huwa ba wanda ya isa ya tare faruwarta ko kuma ya dakatar da aukuwarta haka malam Mustapha al-Adawi ya fassara laysa liwaqa'ati hakadhiba a cikin tafsirin sa sahihu tafsir ibn kathir Allah ya hada mu da shi a aljanna Allah ya faɗa mana a cikin suratul sura al-shura al-ramma Allah yake cewa istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun Allah maɗaukakin sarki ce istajibu li rabbikum ku amsa wa ubangijinku duk abin da ya saka ku ku yi duk abin da Allah ya ce ku yi in ji Allah ya ce kar ku yadda ku saba mishi min qabli an ya'tiya yawmun tun kafin wata rana ta zo la maradda lahu min Allah wanda ba wanda ya isa mai da wannan rana ya hana ta faruwa an gane magana da kyau ku ba wanda ya isa ya hana wannan ranar menene faruwa la maradda lahu min Allah an gane magana da ke ku Allah ya ce malahum min Allahi malahum min malja'in ba su da wata mafaka yawma idin wa malahum min nakir ba su da wata mafaka ko wata matsira a wannan ranar saboda haka wallahi jama'a tattalin kiyama da tanadinta ba karamin alheri bane saboda lalle idan mutum bai tanadi ba bai tattali ba tattalinta kiyaye haddi fai da ɓoya a farfasadi har a kai ga biyan muradi mawaƙi yake cewa tattalin ta kiyaye haddi tattalin kiyama shine ka kiyaye abin da Allah ya tsara maka ya gindaya maka haddojin ubangiji kar ka keta su fai da ɓoye a bar fasadi a fili da ɓoye ka daina barna har a kai ga biyan muradi har zuwa lokacin da buƙatar ka ta samun aljanna za ta biya an kana maganar da kyau ku saboda haka yan uwa mu yi kokari mu mata tattali yan uwa za mu dakata a nan gobe idan mun dawo ba mu gama fassara wannan kamar yadda malam ya kawo don haka alaran ma zai ƙara jan waɗannan ayoyi sai mun ƙarasa fassara su sannan sai mu shiga gaba kuma in Allah ya yarda abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya tara mu a cikin ladan wanda muka yi kuntube ko karancin ilimi ko bincike ni da ku Allah ya yafe mana hadha huwa ma indana billahi tawfiqi سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 就是这样一个。